بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من مالك نسيبا مفروضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ عبودي لنا بهذا المحضر والتادفي بنظرة تأتي لنا بالزفر إن الله لا يكفر أن يشرك به ويكفر, ويكفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا يدعون من دونه إلا إناسا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفرولا آه wannan aya a jiya mun yi karatu a inda muka je karatunmu aya ta 114 a suratun nisa'i a yau talata a to hudu ga watan ramadan hijira 1443 daidai da biyar ga watan hudu shi ma 2022 miladiyya na annabi isa to a yau za mu tashi wannan aya na 115 a cikin suratun nisa'i dalilin saukar wannan aya ya gabato a jiya ya ce inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha allah bai gafarta yi shirka da shi amma duk abin da ba wannan ba yana gafarta shi ga wanda ya so shirka hawa uku ne akwai shirkul jali akwai shirkul khafi akwai shirkul akfa shirkul jali ita ke mukabala da bautan gunki bautan gunki wannan shirka ita ke mukabala da musulunci wato duk mutum ne inda Allah ke cewa wala tattakizu min dunillahi andadan wa antum ta'lamuna an dadan kishiyoyi sama Allah kishiya to shine shirka babba wanda ke mukabala da musulunci tana mukabala da islama akwai shirka da take mukabala da gidan imani shine inda Allah Allah subhanahu wataala yake cewa wa abdullah wala tushrik bi shay'a ka kadaita bautar Allah kar kai mai shirka da wani abu wannan shirka tana mukabala da mai da gidan imani akwai shirka da take mukabala da ihsani ita ma ita kuma wannan shirkan ita ne yadda Allah ke cewa qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada to wannan shirka ita ne mukabala da ihsani kamar yadda shau ya bayani hawa uku ne shirka ba riyama mazala su zai ke cewa ita ma shirka ce amma ba shirka da take koran mutum daga musulunci ba na to idan mutum ya mutu yana shirka yana hada bautar allah da bautar wani abu ko yana bautar dodo ko wani abu daban ya aje ya ce shi ne allan shi ya mutu akan haka to ba beli eh la ya gafiru ayi shirka bi an gane allah bai gafarta a shirka da shi wai gafiru ma duna zalika amma duk abin da bai kai shirka ba allah yana gafarta shi liman ya sha'u ga wanda ya so wa man yushrik billah wanda ya shirka da allah faqad dalla wannan ya bata balalan ba'ida bacewa manisanciya daga barin gaskiya iya da una min dunihi ba komai suke bauta wanda ba Allah ba illa inasa face mata ne yakan sunan gumaka sunan mata ake kiran su da shi eh asnaman samaha inasan li anna asma'aha mu'annasa sunayen su mu'annasa wato na mata ne kullun zaka an ce lata ko kuma ga an ce uzza ko manata to duk gumaka dai sunan mata ne shine Allah ya ce ba komai suke bauta illa inasa wa iya da una ba kome suke bauta ma ba illa shaidanan marida face shaidan wanda ya fita daga cikin bin Allah maridan kenan maridi wanda ya fita daga cikin bin Allah duk wanda ya je yana bauta ma shaidan yana bauta ma wani abu ba Allah ba shaidan yake bauta ma wa harijan anida la'anahullah Allah ya nisanta shi daga rahamarsa ko kuma addu'a ne ka ce Allah ya nisanta shi da rahamarsa eh wa qala shaidan نعم وقال الشيطان الشيطان يقول لأتكذن والله نارا سيد الله سيناري إن سيبا مفرولا ونربو أبين ينكاوا من إبادك daga bayinka shaitan da bina wani ban daga cikin bayinka na rantse da Allah sai da ya rantsuwa shaitan wasu ya ɗabi na shi rabo a cikin bayin Allah bayan an kore shi Allah ya ce a a a wasu kunna lil mala'ikatu judu da adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirina ya girman kai yace ba zai sujada ba Allah ya ce to fakruj innaka rajim wa inna alayka la'anati ila yawmiddin ka fita daga tsarin an ce wato shehu yace duk inda zaka iya taka wato tikada a bayan ƙasa shedan ya zauna ya ma Allah bauta na shekara dubu inda zai kai tikada a bayan ƙasar na a duniya to shekan ya yi ibadan shekara dubu a wurin don ka san ba karamin ibada yi ba sannan duka samman nan an wato ya zazzauna ciki ya jagoranci mala'iku musamman sama ta hudu ana ce da shi abidu eh ya yi ibadu da dama amma daga ƙarshe saboda an ce ya zo ya yi ma'adamu su yana ce shi ba zai yi ba Allah ce da shi fita girman kai kenan fita innaka minas sagirin kana cikin kaskantattu wa innaka rajim kar je fasu ka abin nisan ta da rahama ne wa inna alayka la'anati ila middin Allah kiyaye mu dan tawaye kenan kaga tawaye kenan to shi aka kore shi to da kore shi sai ce to shi kam ya rantsa da Allah shi ma shi ya kwashi na shi rabo ba zai ta shi kadai ba eh sai ya nemi abokan tafiya ce wallahi shi ya ɗebi nasiban mafarula rabo abin yankawa she na ɗiba ne ma na tafi tare da su ai ya taɓa husuma ya taɓa wata magana da Allah ya ce ubangiji ka san za ka halice ni ka yi adamu ka ce ma adamu sujada in ce ban yi sannan in ce ka jinkirta mini zuwa ran tashin kiyama ka jinkirta mini sannan ce zan halakar da al'ummarka ka ba ni daman halakar da kai sannan kuma mun je lahira ka sanya ni wuta to wai me yasa ma aka halice ni in dai haka ne ni me yasa aka halice ni kenan dan me za a halice dai haka ne sai Allah ya ce ni ko baka ji sunana ba ai ni la yusalu ne ai ba a tambaya ta ni ne abu yayi kawai eh la yusalu amma yusalu ne sunana kenan ji Allah ya ce ba a man tambaya in na yi abu ya dace in yi shi ne kawai yake ko ba tambaya a sha ni Allah ke nan dole ya kama kai shi eh la yasalu amma yafalu na'am to sai ya ce zai ɗebi nashi maqdu'an rabo abin yankawa a da'uhum ila da'ati zan kira sun ce su zo su bi ni to shehu ya ce a shirku ala salasata a ƙasa ne shirka kashi uku akwai shirkul jali shirkul hafi shirkul ahafa shirku babba shirku boyayya shirku da tafi kowane buya a shirkul jali babban shirka shine ibadatul asnam eh wala tattakizu min duni la andadan din nan wa shirku na fi amalin riya yin yin abu ba don Allah ba don mutane shirka ne amma karamar shirka shirkul ahafa shi kuma shirka wata take muƙabala da ihsani shine ganin abin da ba Allah ba eh eh ganin abin da ba Allah ba to shine wannan shirka take wato muƙabala da ihsani amma wancan shirkul hafi yin riya tana muƙabala da gidan imani wallahu la yaghfiru an yushraka bihi mallaki Allah bi qism min ash-shirk wanda ya hadu da Allah da wani rabo na shirka fa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai gafarta mishi wala udillannahum
ولأدلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام لآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا آه الله سبحانه وتعالى يقول شيطان يقول ولأضلنهم والله سنا بتدع الأمة دوسواسنا يرون العبادة على الحق شيء بتدع باي دقبرين وتوغسكيا wala umarni na nahum wallahi sai na sanya musu guri a zukatansu guri na tsawon rayuwa ke rika ganin zai shekara kaza ko ya rika makan shi wani budget na ƙarya na iska yanin da shekara kaza zai yi kaza shedan ne yayi eh wance sai na sa musu guri a cikin zukatansu dulul hayat su rika ganin za su dare a rayuwa ko kuma su rika ganin la ba sau la hisaba ba tashin kiyama ba kuma hisabi kamar da kafirai ke gani in an mutu ba za a tashi ba shaɗa ya ce sai na samu su haka wani amuran nahun ya ce wallahi duk rantsuwa yake ba wannan lamun duka lamun kasar ne ya ce wallahi zan umarce su falyubatti kunna azana su rika tsagawan kunnen dabbobi wani dabba a tsaga kunnen shi eh na hagu wani a tsaga na dama wani a ce mai ba ha'ir an gane wani a ce mai hami an gane duk ya ce sai na umarce su da haka da akwai dabbobi da suka suka waware duk shaɗan ne fa akwai dabba wadda ita in an haife ta ko an haifi namiji ya biyo baya to ga irin shi ga yadda za a yi za a ba gunki ne za a rika yanka ana zuba ma gunkin jini ba a ci iri iri dai haka duk shaɗan ya kawata musu akwai hami akwai bahayir duk shaɗan ya kawata musu wannan to shine yake faɗi cewa wallahi sai na sa sun rinka tsaga kunnen dabbobi kaga karfa ala zalika ko karfu ila zalika an yi haka din bil baha'ir ga dabbobi baha'irai sai ya tifi suratul ma'ida labarin su zai zo a cikin suratul ma'ida wala amuran dahum yace wallahi zan umurce su fal yughayyiruna khalqillah su rika jirkita canza addinin Allah khalqallahi nan addini na Allah su canza shi da kafirci abinda addini ya faɗi su kawo akasin haka ko kuma abinda Allah ya halasta su haramta abinda ya haramta su halasta wa ilali ma hurrima wa tahrimu ma uhilla wa man yattakizi shaytana waliyan Allah ya ce duk wanda ya riki shaytan masoyi ya tawallahu wa yadihu ya jibince shi ya bi shi min dunillahi qala Allah faqad khasira khusranan mubina wannan ya hasara hasara mabayyaniya bayinan limasirihi ila nar saboda makomarsa wuta ne almu'abbadata alayhi wata ke madawwamiya gare shi wanda an je wutan ma za a kafa mai kujera akan wutan shi shi dan sannan sai sai sai ya shele hudu ba zai ranna sai ce ya ku jama'a ku sani fa ni fa ba ni na ce ku bauta min ba ba kuma ni na ce ku bauta ba gunki ba iyaka kawai eh an dawo tukun fa jabtulli na kira ku ne kun ansa kira fala ta lumuni wa lumu an fusaku na kira ne kawai kuka ce na'am eh na yi kira kuka ansa kira kuka kyala Allah ko kyala kiran Allah kuka ansa nawa to na lahi na ni saboda haka fala ta lumuni a yau kar ku zarge ni wa lumu an fusaku ku zarge kawunan ku ma ana menene bi musar yakum wala antum bi musar yakum yau da yau da yau an je intaha ba ku iya taimako na ban iya taimakon ku eh kowa ya ta kanshi kawai to ai kaga an je karshe kenan to abu ya lalace istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'awal azaba wa taqadda'at bihimul asbab rannan su waɗanda aka bi suna bara'a ga wanda suka bi inna kunna an ibadatukum na gafi wallahi ba mu san kuna bauta gunki fa za a sa mai baki kai da kake bautan gunki kai ne aka bauta wallahi Allah ban ma san suna yi ba wallahi ba inna kunna an ibadatukum la gafil wallahi mun raukar daga barin bauta ko mun san kuna yi ba mun san kuna yi ba wannan la'anhum ma kanu yaftaruna inji Allah abinda suke bauta ba shi ma ya bata ba su gan shi ba bare su cikume shi Allah shawaka don an je lahira shi yasa ka bi ka bi gaskiya in ka bi Allah to ka huta amma duk abin da zaka bi in ba Allah ba to in an je akwai ranar kin dillanci ma kana lillahi dama wata sala wa ma kana li ghairillahi in qada'a wa fasala duk abin da yake na Allah ne to zai ittisali amma in ba Allah fa akwai manzo Allah yace inna Allah menene salisu sharikan Allah shine na ukun abokan tarayya guda biyu in kaga mutane suna hudda ko suna aminci ko abokai ko suna wani hudda na dukiya ko hudda na wani abu su biyu to Allah ne na ukun su malam ya hun ahaduhum al-akhar mutum ɗaya bai ha'inci ɗaya ba da ɗaya yayi ha'inci to sai Allah ya fita a ciki to in Allah ya fita kau to shedan zai shigo da shikenan eh sai ga ya lalace sai ka ana kaya kaya ai kotu za mu je to ta ɓaci eh to Allah ya fita ciki kenan eh Allah ya fita ciki kenan amma duk abin da yake na Allah ne zai zai dinga ittisali na'am bakar ka sirra usra na mubina ya iduhum
ya iduhum wa yumannihim wa ma ya iduhum shaytanu illa ghuruba أولئك مأواه جهنم ولا يجدون عنها محيصا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا Allah subhanahu wataala ce iduhum shedan yana musu alkawari na cewa za su daɗe a rayuwa za su yi tsawon rayuwa kakka damu ba za ka mutu ba ya za ka kawo mutuwa yanzu shedan ne ke ma wannan farfaganda zuciya wai ba za ka mutu ba yanzu eh kaga alƙawarin da yake kenan dulil umri sannan wai manniyin yana masu guri yana sa masu guri yana guratar da su nailul amal nailul amal cewa za su samu gurin su duk duniya wa Allah ba sa wala jaza'a ba tashi ba sakamako wa ma ya'iduhum shaytanu ba komai shaydan yake masu guri wato yake masu alƙawari ba illa gurura ba ce alƙawari na ƙarya wato na rudi alƙawarin shaydan alƙawarin ƙarya ne na rudi shi ma an zai mutu ko da ya ce rabbi an zarni ila yau mai yuɓa suna Allah ce in naka minal munzarina to ai shi ma zai mutu duk an gama mutuwa din ma Allah zai ce to shaɗan lokaci ya yi shi ma zai mutu zai gudu an ce a lokacin zai gudu ya je inda kabarin annabi adamu yake ya turmuza fuskar shi ya sa goshin shi ƙasa wai ya yi sujada a ce duk abin da za ka yi da yau sai ka mutu kabarin annabi adamu zai je a lokacin eh yadda kowa ya ta duk an kare sai a ce to shi lokaci ya yi na tafiyarka na dama ce a jinkirta mai to an jinkirta sai duk an taito shi ma zai tafi kullu nafsin ai za a yi katul mutu ko to ba ma shi ba mutuwan ma za ta mutu a za mutuwa ko ita ma za ta mutu waye mutuwa ba azra'ilu ba a to to shi ma zai tafi ce an waye gari a duk duniya duniya ma ba ta ba wani mai motsi ba komai shikenan to sannan Allah zai ruwa zai zo sai an wajen shekara arba'in a kwanci don a zara'ilu zai hura ƙau ayyuhal arwahu mutu ayyuhal arwahu mutu ayyuhal arwahu mutu wajen hura su uku to duk abin da mutum yake wani yana kasuwa ne zai bushe wani kan mashin zai bushe wani kan mota zai bushe wani bisa jirgin sama zai bushe kowa zai bushe duk za a mutu kan komai ko ran kwaro babu ran nan komai ya mutu kenan za a yi shekara arba'in kenan sai allah ya zubo ruwan ruwa kamar ruwan mani bari ta zuba ta ta ta ta ta ta in an gama zuba to sannan sai a tada azra'ilu sai miƙe tare da ƙahonsa kuma sai ya hura ayyuhal arwahu qumu ayyuhal arwahu qumu ayyuhal arwahu qumu to kabarin manzala zai fara budewa duk duniya shi ne kabarin shi ana awwalu man tashaqqu alhul ardu wala fahara kabarinsa zai fara budewa in kabarinsa ya bude to sannan sai Allah ya aiki jibrilu da mika'ilu da israfilu su uku sai Allah ce ku je ku kamo buraka a yi mata ado a je da kayan ado a yi masoyi na ado yau za a je taro na ran tashin kiyama wannan ranar tashi ce a je a yi mai ado sannan za a tafi kenan a je inda kabarin manzo Allah yake an ce ana tafiya ma shi jibril zai ce shi bai ma gane madina ba sai israfil ya ce to ashe mu koma kai da ka zo wajen manzo Allah fiye da sau dubu ɗari ka zo madina fiye da sau dubu ɗari amma ka kasa gane madina an ce sai ya buga fuffukensa sai ga hanya sai suka tafi ina zuwa za su yake manzo Allah bakin kabari za su ɗago shi a mai ado a ɗora shi bisa buraka sannan a je mahasham za a je taro a wurin taro kenan subhanallah akwai aiki ba akwai aiki a ji tsoron Allah a kuma so annabi don shi ne babban lamari in ka so annabi ba ka da wahala a wannan ranar inda annabi yake nan kake yi almar'u ma'aman shi ke na yi a duk bala'in da ake faɗi na tashin kiyama ban da masoyin annabi a ba zai gani ba wallahi ba zai gani ba a dai so annabi a kuma kula da ibada na'am يدهم ويمنيهم وما يدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم waɗannan da suka bi shaidan da su da shaidan din mako masu wutar jahannama wala yajiduna anha mahisa ba za su samu karkata ko mabauda ba daga barin shiga sai sun shiga wallazina amanu والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا
نعم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا alkurani dama haka yake in ya zo da magana na masu wato kafirai sai zo da masu imani in ya magana wuta sai magana aljanna bayan alkhawfi war raja haka yake tafiya kullum nan an gama magana masu bin shedan yanzu za a yi magana masu bin Allah kuma sha Allah ce wallazina amanu kaga wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na kirki alfara'il wa nawafil suka bada farallai da nafil fili sanudkhiluhum da sanu za mu shigar da su jannati aljanna ta jirimin ta hati al'anharu wanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin garunanta eh halidi na fiya duk wannan gine-gine da kake gani ana yi ana kwaikwayon aljanna ne to aljanna kowane wato ko ina ruwa ne yana yana yana yana gudu eh iyaka duk inda kake zaune kawai duk inda kake zaune ruwa kake so zaka ji shi kawai kana sha ba wani wahala la musu fiya nasabun wa mahum an habi mukhrajina ba su da wahala mutumin aljanna bai wahala wace wai ka ga mangoro sai ka je ka tsinko da hannunka an yi wahala kenan ba wahala sai dai ka ji shi mangoro kake so koyi to za ka ji shi a bakin ka kana sha roba ne ga sha baki kana sha ruwa ya ga sha ba wani abu ba wahala ko daya Allah ya sa muna cikin su tajrimin ta ta lanharu khalidina fi abada sannan suna madawwama zama a cikin an shiga aljanna ba a fita wa'adallahi haqqan wannan alkawari na Allah gaskiya ne wa dahumullahu dalika wa haqqahu haqqa eh ya tabbatar da shi tabbatarwa wa man asdaqu ila ahada asdaqu min Allah ila ba kuma mutumin da yafi Allah iya wato gaskiyan zance eh asdaqul qa'ili na Allah kenan ba wanda yafi Allah gaskiyan zance to ya faɗi wannan kuma gaskiya ya faɗi kuma haka zai kasance laysa bi amaniyikum ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يأمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نسيرا ومن يأمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا نعم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نكيرا dalilin saukar wannan aya ta kuma da yahudawa da musulmi suke ja da juna ko ana ganin shi shi shine addinin sa shi shine nazala hadhihi al-aya lamma tafa'ala al-muslimuna wa ahlul kitab da musulmi da ahlul kitab suke jayayya qalal muslimuna sai musulmai suka ce na halal muslimuna mu ne musulmai dinuna hayrun min dinikum addinin mu ya fi addinin ku fa nanu hayrun minkum mu ma mun fi ku alhairi yahuda suka ce ina na hanu dinuna afdal min dinikum addinin mu ya fi addinin ku wa nanu hayrun minkum mu ma mun fi ku duk Allah ya ce duk ku huta ku duka laisa bi amaniyikum al'amarin bai zama abin ratayawa da gurace-guracen ku ba al'amru an gane laisa muna widan bai zama abin ratayarwa bi amaniyikum da gurace-guracen ku ba a'a wala amani ahlul kitabi ba kuma gurace-guracen ahlul kitabi bal bil amali salihi faqat ko kai musulmi ne baka yi aiki ba kake gani amanu Allah ce wa amilu to shikenan ba amanu kadai ba akwai aya ma da ke cewa ya allazina amanu aminu amanu aminu eh ka gani ko amanu aminu ko ita jadidin imanin ma shi kanshi so kaga ashe kenan ba wai kawai kai musulmi bane a'a eh kai musulmi ne hakan to abin kawai ba wai shikenan zaman ka musulmi ba ya wadatar a'a ila amalin salih wa man ya'mal su'an ko da musulmi ne mutum wanda ya aikata mummunan aiki yujza bi za a sakan kame da shi eh imma fil akhirah wa imma fid dunya bil bala wal mihani wato shi Allah hikima gare shi in mutum ya mummuna aiki ko a saka mai a duniya ko sai an je lahira in aka saka mai a duniya za a jarabce da wasu bala'o'i daban-daban shi yasa manzo Allah yake cewa shi mumini kullum al-muminu mujarraf mumini Allah na jarraba shi an fahimta yi bayyuwa a ce wai kullum ka tashi normally suna wani yaro normal shi ma ƙarya ne ai ko eh bayyuwa ai ka tashi normal normally ba zai yi bayi in dai kai mumini ne sai Allah ya jarabce ka ta rana ko ka ji ciwon kai ta rana ciwon ciki ta rana ka ce basir ta rana kawa ta rike wata rana ba ko sisi ta rana ɗanka ya mutu ubanka ya mutu maman ga yanin dai in dai kai mumini ne sai an jarabce ka dole a basiban nasu an yi turaku an yi ƙulu amanna wa hum la nuna in ji an kabuta kawai dan mutane sun yi mali shi yanzu a kyale su ba za a tare ba su wala kada fattan nan lazina min qablikum fali ya alaman nan lahun lazina sadaku wala ya alaman nan kazibina shi an gane wato wanda suke shi Allah ya nuna mutane masu imani na gaskiya kuma a nuna na ƙarya na boge saboda haka dole ne a jarbe ka dole to amma annabi cewa yayi daidai da suka na ƙaya Allah kiyaye mu Allah kiyaye imanin mu Allah kiyaye mutuncin mu Allah kiyaye kasan mu iyayen mu malaman shanan mu Allah saka musu da alheri wanda ya dauki nauyin wannan karatu Allah saka mashi da alheri Allah biya bukatar sa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minati innahu kana ghaffara wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh